daga Makka zuwa Madina shine kuma yayi daidai da biyar ga watan ɗaya shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin karatun littafin mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami a sheik abu zakariya yahya bin sharaf annawawi allah ya ji kamalin da rahama yan uwa idan ba a manta wancan sati da ya gabata mun tike ne a ƙarshen babun nahyi anil busaqi fil masjid wal amri bi izalatihi minhu babin da ya bayani game da hani da shari'a ta yi akan tofar da majina ko zubar da yawo a cikin masallaci da kuma umarnin da shari'a ta wajen kawar da wannan ƙazartar idan an samar da ita yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi farkon babu karahatil khusumati fil masjidi wa raf'i sauti fihi wa nashdi ad-dallati wal bay'i wash shira'i wal ijarati wa nahwiha min al mu'amalat bala ce babi ne da zai bayani game da karahatil husumati fil masjid karhancin yin husuma a cikin masallaci yin musayya da jayayya da musayin yawo a cikin masallaci wa raf'i sauti da kuma daga murya a cikin masallaci da hayaniya da ihoce ihoce duk wannan abubuwa ne da ba su dace a yi su a cikin masallaci ba faɗin malam da ya ce wa raf'is sauti da ɗaga murya malamai suka ce wa laubi zikiri ko da ɗaga murya ne wajen zikiri shi ma wannan malamai suka ce makaruhi ne a cikin masallaci domin ba kai kaɗai ne a cikin masallacin ba idan ka ɗaga murya kana zikiri ko kana karatun alƙur'ani ɗaga murya da ta wuce ƙa'ida to ko shakka babu zaka cutar da wanda suke kusa da kai wani shi abin da ya shigo da shi cikin masallacin yayi sallah wani abin da ya shigo da shi cikin masallacin shi ma yana so ya karatun alqur'ani irin naka wani yana so ya zikiri lokacin da ka daga murya kake ta karatun alqur'ani da karfi karatun ka zai rinka shiga cikin na wani zaka rinka harɗar da shi ka hana shi karatun cikin kwanciyar hankali haka mai sallah haka idan akwai wanda yake dan huta a kusa da kai duk zaka takura musu saboda ka yi da ƙarfi gwargwadon yadda za ka iya je da kanka wannan duk ya shiga cikin wannan halin da za mu zo mu karanta a cikin babin insha Allah ta'ala bala yace wa nashdi dallati da kuma hani game da cigiyar abin da ya bata a cikin masallaci mutum ya shigo ya rinka cikiyar wani abin sa da ya bata a cikin masallaci shi ma wannan shari'a ta hana wannan wanda ya cigiyar kuwa ko da limami ne ko ladan ko wanda ba su ba duk shari'a ta hana ba a yi wal bai'i wash shira'i haka nan ko siye da siyarwa ciniki a cikin mata kamar ku rinka kulla yadda za ku ba da hayar gida ko hayar shago ko wani abin da ake ba da hayarsa ku tattauna hayar wani abu ko gona ko makamantansu a cikin masallaci wannan shi ma ba daidai bane shari'a ta hana shi malai ce wa nahwiha min al mu'amalat da wasu waɗannan daga cikin ma'amalolin da suke duniya ce tsantsa zalla a cikin su to duk wannan shari'a ta ce idan mutum yana so ya gabatar da ɗaya daga cikin abubuwan nan sai ya fita waje ya gabatar amma masallaci guri ne na musamman da irin waɗannan abubuwan bai kamata su rinka shigowa ciki ba to ɗan uwa mu sani cewa masallaci kamar yadda kowanne ɗaya daga cikin mai sani guri ne da yake mafi tsarkin gurare a doron ƙasa gaba ɗaya cikin guraren da Allah subhanahu wata'ala ya halitta kamar yadda hakan ya tabbata a hadisin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace mafi soyuwar gurare a wajen Allah subhanahu wata'ala su ne masallatai amma kuma mafi sharrin gurare mafi kin gurare a wajen Allah subhanahu wataala sune kasuwanni saboda haka masallaci guri ne da yake na musamman guri ne da yake an tanade shi domin a girmama Allah subhanahu wataala a cikin sa domin ayi zikiri a karanta alqur'ani idan akwai wani abu da yake na maslahar mutane ne na duniya babu laifi za a iya tattauna shi a cikin masallaci kamar yadda ya tabbata annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yakan tattauna wani abu da suka shafi al'umma gaba ɗaya shi da sabansa a cikin masallaci baƙi sukan zo daga wasu garuruwa annabi ya sauke su a cikin masallaci kuma su tattauna a cikin masallaci tattaunawa ta shafi wani ɓangare ne na maslahar mutane wannan duk babu laifi amma mu sani cewa lallai dai masallaci shi ne mafi tsarkin guri mafi tsaftar guri mafi kyan guri a wajen Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya shi sa za ku ga Allah maɗaukakin sarki ya jingina ya yi idafar masallaci kai tsaye zuwa gare shi ya nuna masallaci ɗakinsa ne tare da cewa duk gurare da ko'ina mallakar Allah maɗaukakin sarki ne gaba ɗaya to amma sai Allah ya jingina masallaci zuwa gare shi don ka gane guri ne na musamman idafa ce ta tashrifi da takrimi ta girmamawa da mutuntawa Allah subhanahu wata'ala ya ce man azlamu mimman mana'a sai ce ne masajidallahi ayyuzkara ayyuzkara ismuhu fiha wasa'a fi kharabiha Allah maɗaukin sarki cewa man azlam wane ne ya fi zalunci mimman mana'a masajidan lahi daga wanda yake hana masallatan Allah kaga sai Allah ya ce masajidan lahi masallatan Allah Allah ya jingina masallatan zuwa gare shi dan ka gane girman masallaci da matsayinsa haka nan hadisin Bukhari da Muslim shi ma Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la tamna'u ima Allah sai ce me masajidan lahi kada ku hana bayin Allah mata zuwa masallatan Allah sai Allah ya jingina masallaci zuwa gare shi dan ka gane cewa masallaci guri ne ke bantacce da Allah subhanahu wataala kadai ake hidima a ciki duk abin da yake duniyar ka ce tsantsa to kada ka kawo shi cikin masallaci duk abin da yake kawo sharholiyar ka ce abin ka ne da ya shafi lamarin duniyar ka kadai to kada ka kawo shi cikin masallaci ka je waje sai kai al'amuranka shari'a bata haramta maka ba bata hana ka ba amma kada ka kawo shi cikin masallaci saboda masallaci akwai abin da aka keɓance shi domin sa shi sa Allah madaukakin sarki ya nuna lallai a masallatai su ne guraren da ya fi cancanta a ɗaukaka su a girmama su amma da me da ibada da bautar Allah Allah ce fi buyutin azina Allah an turfa ko wa yuzkara fi hasmuhu sai ce me يسبح له فيها بالغدو والآثال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار Allah maɗaukin sarki ce fi buyutin a cikin wasu ɗakuna ko gidaje azinallahu an turfa wanda Allah maɗaukakin sarki yayi izini yayi umarni da a ɗaukaka su ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه أأنبت سنايا الله مدوكين سركي أسكنسا ma'ana kamar masallaci Allah madaukakin sarki ya ajiye shi ne domin ai karatun alqur'ani ai zikiri akan ba ma Allah subhanahu wataala a ciki to shi sa duk abin da yake kamar yadda na bayani a baya wasa ne da warki da hayaniya da wasa to ba a kawo shi cikin masallaci shi sa masallaci yana da keɓantattun al'amura da shari'a ta ba da dama idan aka shigo ciki a yi akwai hurma wata alfarma da masallaci yake da shi wanda ya kamata duk wanda ya shigo cikin masallaci ya san cewa ya shigo guri ne na musamman to daga cikin abubuwan da ya kamata kowanne ɗaya daga cikin musulmi ya kiyaye wanda zai aikata su a cikin masallaci shine malam zai jiro mana wasu daga ciki zai kawo mana wasu daga cikin abubuwan da shari'a ba ta so abubuwan da shari'a ta hana aikatawa a cikin masallaci kafin mu shiga cikin hadisin kai tsaye akwai wasu abubuwa daga cikin abubuwan da ya kamata a ce a ka'ida ce ta ma'amalantar masallaci wanda malam bai kawo mana su ba daga ciki akwai yan uwa duk mutumin da ya shigo masallaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce dan ya girmama masallaci ya san ya shigo wani waje na musamman to kada ma ya zauna har sai ya sallaci raka'o'i guda biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'ataini annabi ce idan ɗaya daga cikin ku ya shigo masallaci to kada ya zauna har sai ya sallaci raka'o'i guda biyu su ne raka'o'in da muka fi sani da tahiyatul masjid ko wanda ake ce musu gaisuwar masallaci eh wato dan ka fahimci mahimmancin ina ka shigo kenan idan ka shigo kada ma ka zauna kai tsaye sai ka yi wata ibada ta musamman ka nemi kusanci wa Allah madaukakin sarki wasu daga cikin malamai ma kamar ibn hazm al-zahiri da wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ita wannan tahiyatul masjid din wajibi ce ma dole ce suka ce da zaka shigo cikin masallaci sai ka zauna suka ce ka saba Allah sai Allah ya kama ka akan haka kai abin da yake ba daidai ba ko lokacin da ake yin nafila ne ko lokacin da ba a yin nafila suka ce in dai ka shigo masallaci zaka yi wannan nafila sawa'un lokacin ya halatta ayi nafila kamar bayan sallan magariba sawa'un lokacin bai halatta a yi nafila ba kamar bayan sallar la'asar suka ce duk zaka yi me yasa saboda umumin faɗin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi da yace fala yajlis kada ya zauna suka ce umarni ne tare da cewa ra'ayin jumhur dai mafiya yawan malamai duk abin da suka tafi a kansa shine ita wannan tahiyatul masjid din mustahabbi ce sunna ce ana so mutum ya aikata kamar yadda babban malami ibn hajar al-asqalani ya yi kaito a cikin fatawul bari haka a imamun nawawi kafin ibn hajar shi ma ya kawo irin wannan magana shi ya yi kaito ijma'i ma a cikin littafinsa al-majmu' sharhul muhazzab ya yi kaito ijma'i cewa lallai malamai sun hada akan mustahabbancin sallar tahiyatul masjid yace ajma'ul ulama'u ala istihbabi tahiyatul masjid yace duk malamai sun hadu akan mustahabbi ne idan mutum ya shigo masallaci yayi tahiyatul masjid yace kuma sun kuma hada akan makaruhi ne mutum ya zauna a masallaci idan ya shigo ba tare da wani uzuri ba in kana da wani uzuri da zai saka zauna to sai ka zauna babu matsala amma an babu wani uzuri babban abin da shari'a ta fi so a gare ka a lokacin shine sai ka tsaya wannan tahiyatul masjid ɗan kuwa wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke alfarma ce ta masallaci wanda kowane musulmi ya kamata ya kiyaye sannan daga cikin ƴan uwa akwai a duk mutumin da zai shigo masallaci to ya tabbatar baya dauke da alhadathul akbar shine babban hadasi ya kasance mutum babu janaba a jikinsa idan namiji ne ko kuma ba ta jinin al'ada idan mace ce tare da cewa dai wannan mas'ala ce a mukhtalafun alaiha malamai sun tattauna akan abubuwa da yawa menene hukuncin mutumin da yake da janaba ya shigo masallaci shin ya halatta ko bai halatta ba menene hukuncin macen da take da jinin al'ada ta shigo masallaci ya halatta ko bai halatta ba malami sun yi bayanai da yawa to amma dai mazhabul jumhur mafiya yawancin malamai wanda a cikin su akwai waɗannan al-mazahib al-arba'a da muke da su Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i da Imam Ahmad da dai akwai tarwaya da aka samu daga Imam Ahmad wacce take ta sabawa hakan shine cewa idan mutum akwai janaba a jikinsa ko mace akwai jinin al'ada a tattare da ita to bai halatta ta shigo cikin masallaci ta zauna ba sun yi hujja da faɗin Allah maɗaukakin sarki da ke cewa ayyul ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu Allah maɗaukin sarki ya ku waɗanda kuka yi imani la taqrabu salata kada ku kusanci masallaci sai suka ce abinda ake nufi da la taqrabu salata ai la taqrabu mawdi'a salat kada ku kusanci inda ake sallah ina ne inda ake sallah masallaci ina fata an fahimta yace hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abinda kuke kuke faɗa kada ku kada ku kusanci masallaci kuna cikin maye ma'ana har sai kun rabu da mayan kun san abin da kuke faɗa sai ce wala junuban hakanan kada wanda yake cikin halin janaba shi ma ya kusanci ina inda ake sallah ko sai ce a illa abidi sabili sai dai mutumin da yake wucewa hanya ce ta biyo da kai ta masallaci a kaddara kamar da yadda ake masallaci masallaci hanya ce ana iya wucewa tunda ba haka ake masallaci da kofofi a rufe shaka ba da sauransu ƙasa ce kamar ko ina za a iya wucewa to idan wucewa ka zo yi daga wannan kofar ka fita ta can sai Allah madaukakin sarki ce wannan babu laifi za ka iya wucewa shine illa abiri sabili sai mutumin da yake wucewa yake shudewa to shi babu laifi ko da da jaraba a cikin ka zaka iya wucewa Imam Ahmad ibn Hanbal Ash-Shaybani alaihi rahmatullah Imam Ahlus Sunna wal Jama'a shi kuma yake cewa idan kana da janabar sai kai alwala yace to babu laifi zaka iya zama a cikin masallaci shi kuma yayi hujja ne da zaman da sahabban Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suke a cikin masallaci ya tabbata akwai sabon da suke kwana a cikin masallaci ya tabbata eh akwai ahlus sufa idan sun zo ba kunta garin Madina wanda suka yi hijira daga garuruwan su suka suka dawo garin Madina to kafin su samu gidaje su yi aure su tare to a masallaci suke kwana to yace abin da yake faruwa shine hadisi ya tabbata akan haka cewa idan suka yi janaba ta same su sai su tashi su je su alwala sai su zo su kwanta a cikin masallaci ina fata an fahimta babban da abin da nake so in kai mu zuwa gare shi abin ne da malamai suka yi sabani a kansa wasu daga cikin suna ganin cewa kamar Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a cikin tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna shi yana ganin cewa ko mutum da janaba ko ba da ko ba shi da janaba zai shiga zai iya shiga cikin masallaci ya zauna eh sai suka yi ta'awilin fadin Allah madaukakin sarki illa abiri sabilin hatta taghtasil wala junuban suka ce sai mutumin da yake da janaba shi ma kada ya kusanci sallah ba wai kada ya kusanci masallaci ake nufi ba suka ce kada ya kusanci sallah ake nufi hatta taghtasilu suka ce illa abiri sabili sabilin abinda ake nufi da shi shine sai mutumin da yake halin tafiya sai ya taimama sai ya sallah to amma malamai malaman da suke gani cewa lallai rashin zama a cikin masallaci abu ne da yake mai karfi suka ce ai taimama mutum yayi sallah in dai akwai uzurin taimaman ai ba mai tafiya ba matafi kadai aka shar'anta ba ko mutumin ma da yake cikin halin zaman gida idan ta kama ya taimama ya sallah zai iya yi haka ne ko ba haka bane haka ne to ban da abin da nake so in kai mu zuwa gare shine daga cikin ladabi da ya kamata a kiyaye na masallaci shine lallai a abin da yafi zama ihtiyati shine idan mutum yana cikin halin janaba ko mace tana cikin halin jinin al'ada ta kauce zama a masallaci to don me yasa ake kawo wannan saboda alfarman masallacin saboda ba guri ne da yake kamar ɗakunan mu ba kamar shagunan mu ba kamar rumfunan mu na kasuwa suna da bambanci mu'amalar da zaka yi a cikin ɗakin ka mu'amalar da zaka yi a rumfarka ta kasuwa mu'amalar da zaka yi a office ɗinka mu'amalar da zaka yi a waje kaza ba irin da zaka yi a cikin masallaci ba akwai bambanci masallaci guri ne da yake na musamman to zamu ji insha Allah ta'ala wasu daga cikin abubuwan da shari'a ba ta so a yi a cikin masallaci hadisi na farko an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo wannan hadisi daga babban sahabi abu huraira Allah kara masa yarda annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu yake cewa ya ji manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana cewa man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjidi wanda ya ji wani mutum yana cigiyar wani abu da ya ɓata a cikin masallaci falyakul to ya ce da wanda yake cigiyar nan da Allahu alaika kada Allah ya dawo maka da abin da kake nema kada Allah ya sa ka gan shi ina fata an fahimta haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa don mutumin da ya ji ya tashi wani ya tashi a masallaci yana cewa da Allah wa ya ga abu kazana abu kaza na ya bata ina neman sa jama'a waye ganshi yana tigiya to sai ka ce masa kada Allah ya nuna maka in Allah da ba za ka ganshi ba sai ka gaya masa haka haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa kalmar adallu ana amfani da ita ne lil haywan adai shine ga dabbobi da suka bata ko raƙumi ko sa ko rago ko ƙananan dabbobi idan dabba ce ta ɓata to abinda laraba suke ta shi ne bali ta ɓata kenan an neme ta an rasa amma idan abinda ba dabba ba ne za su nuna ya ɓata sai su ce masa ba'i'un ba'i'un da shi suke amfani saboda haka abinda ake nufi a nan wajen malamai suka ce ba wai iya dabbobi kaɗai ake nufi ba da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan ka ji mutum yana cigiyar wani abinsa da ya bata ba wai dabba ka kaɗa ke nufi ba a'a duk wani abin da yake zai iya bata a cigiyarsa a cikin masallaci ya shiga ciki annabi ce sai ka gaya masa la raddaha Allahu alayka kada Allah ya dawo maka da wannan abin da kake nema fa innal masajid sai annabi ya ƙara bayani yace haƙiƙa masallatai da kuke gani lam tubna li hada ba a bayyana su dan waɗannan abubuwan ba ba a gina masallaci dan a zo a rinka ciki a ciki ba ba a gina masallaci dan a zo a rinka abin da ba daidai a ciki ba saboda ka sai a ga masa wannan magana rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa uwa wannan ɗaya daga cikin al'amuran da shari'a ta hana yi ne a cikin masallaci saboda ka sai mu kiyaye ba a cigiya a cikin masallaci annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam shi sa wasu ya zo sami mu ce da ala an nemi yaro a rasa a yi cigiya ina ba ta fahimta yaro ya bata da Allah a yi cigiya a cikin masallaci ba a yi eh ba a yi ba daidai bane ba daidai ba ne sai dai idan da a ce a wani ne ya yarda abinsa aka gani to shi ma malamai sun yi saɓani shin za a iya sanarwa a ce wani ya yarda ka zaɗinsa wannan ba su iya ake ba sanarwa ake yi an kawo agogo an kawo waya an kawo mukulli duk wanda ya san nasa ne zo ya karɓa kaga wannan ba su iya ake ba ko sanarwa ake yi to wasu daga cikin malamai suka ce wannan ba za a kira shi cigiya ba sanarwa ce saboda ka za su iya yi za a iya yi amma duk da haka wasu daga cikin malamai suka ce shi ma irin wannan makaruhi ne to amma dai ba matsala insha Allah ta'ala irin wannan din tunda bai shiga cikin cigiya ba abinda nassin hadisin ya hana kai tsaye sarahatan shine mai cigiya saboda kan uwa ba a cigiya a cikin masallaci idan abin idan abin kai bata a cikin masallaci ba za ka cigiya sa malamai suka ce koda ko da misali a ce a cikin masallacin ka shigo da shi kuma kana zargin wani ya ɗauka to ba za ka zo ka ce lalle zan yi caji a cikin masallaci ba a mun sata ba daidai ba ne sai dai ka je bakin kofa inda ba masallaci ba sai ka tsaya duk wanda ya fito sai ka ce to bismillah amma a cikin masallaci ka aikata abin da yake ba daidai ba ba a ciki a cikin masallaci Allah ya kiyaye mai yan uwa wa anhu wannan hadisin shi ma dai an karɓo shi daga sahabi Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم yace hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kale yace idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi idan kaga wanda yake siyarwa ko yake saye a cikin masallaci ciniki kenan eh ka siya ko a siyar maka a cikin masallaci fa qulu annabi yace irin wannan kuce da su ko kuce da shi la arbaha Allah tijarataka kada Allah ya sanya wa kasuwancin riba an fahimta kada Allah ya sanya wa kasuwancin riba duk mutumin da ka ganshi yana kasuwanci a cikin masallaci yana sayar da sayarwa to addu'a da zaka masa kenan injiman zan Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza ra'aytum man yanshudu dallatan annabi yace duk wanda kaga shi ma yana tigiyar wani fataccen abinsa a cikin masallaci fa qulu shi ma ku ce da shi la raddaha Allahu alayka kada Allah mai maka da abin da kake nema kada Allah ya sa ka gane shi wannan hadisi rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan Imam Tirmidhi ya fitar da shi sai hadisi ne hasan dan uwa wannan hadisi za ku ga shi kuma ya ƙara mana wata wani abu guda ɗaya ko wancan ya kawo iya tigiyar me iya tigiyar wani abu da ya bata ko wannan kuma ya ƙara mana me saye da siyarwa ya ƙara saye da siyarwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk mutumin da ya tashi yake ciniki a cikin masallaci to da shi wanda yake siyarwar da wanda yake siya duk sun saba Allah madaukakin sarki sun yi haram sun yi haramci duk sun yi abin da yake ba daidai ba kuma malamai suka ce wannan hanin da aka yi annahyu ne kuma ya qatabil fasad me ake nufi da wannan magana tawa shine hanin da aka yi yana hukunta kuma lalata wannan cinikin da suka yi Allah ya sa an fahimta ma'ana cinikin da suke ɓatacce ne bai ba shi wanda ya siya dole siya dawo da mai haja hajarsa shi wanda ya siyar siya dawo da mai kuɗi kuɗinsa cinikin bai ba an fahimta cinikin bai ba lalatacce ne malamai suka ce ko da zuwa kai ka ce misali wane yana sai da misali kayan abinci ko abin da ya kama da ka ce wane a cikin masallaci akwai gero kuwa sai akwai gero da Allah a kai mun kano goma gida sai to kayi ciniki wannan cinikin bai ba ina fata an fahimta bai ba ba a ciniki a cikin masallaci na'am na'am cinikin waya kamar yaya eh shi ma kakai a cikin masallaci kakai a cikin masallaci yace wacce nake kamar wanda ake a waya idan ka wani abu kana so ka siya a waya a cikin masallaci shi ma babban abin da tafi shine kakai shi a cikin masallaci kana so kai ka fita waje ciniki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana shi a yi shi a cikin masallaci saboda haka kaga wannan tsakanin wanda yake siya da wanda ake siyarwa kenan dukkanin su sun yi sabo kuma idan suka yi cinikin cinikin nasu ya lalace eh shine abin da ake nufi annahyu yaqtadil fasad hanin yana fa'idatar da lalacewar cinikin dole ya mayar masa da kuɗinsa shi kuma mayar masa da kayansa idan ku cinikin suka tafi da shi a haka to lalataccen ciniki ne shari'a ba ta ɗaukar su a matsayin halattaccen ciniki eh haramtaccen ciniki ne baya halatta so da an lalata shi sannan kai kuma da aka yi cinikin a gabanka shine sai aka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya baka umarni sai ka faɗi wannan in dai ka ji sai ka ce to la arbahallahu tijarataka eh kada Allah ya sanya albarka kada Allah ya sanya riba ba da riba yake bukata a cikin shirkayya ba to kada Allah madaukakin sarki ya sanya riba a cikin wannan kasuwancin naka saboda kasuwanci ne da akwai saban Allah subhanahu wataala a cikin sa saboda gurbin da kai kasuwancin gurbi da gurbi ne da ake kasuwanci amma kasuwancin neman lahira ba neman duniya ba eh neman lahira ba neman duniya ba nan aljanna ake nema yarda Allah ake nema a wajen akwai kasuwanci tsakanin mutum da Allah madaukakin sarki ko Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala me tijaratin tunjikum min azabin alim Allah yace bana shiryar da ku zuwa ga wani kasuwancin da zai nesanta ku daga wutar jahannama ba me kasuwancin tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tujahiduna ko fi sabilillahi bi amwalikum har zuwa ƙarshe Allah ya ce shine ku yi imani da Allah da ranar lahira ku yi jihadi ku yi kaza Allah madaukakin sarki jero kaga akwai kasuwancin da zaka yi tsakaninka da Allah madaukakin sarki shine kai mai ka neman lahira to irin wannan kasuwancin ake a cikin masallaci amma ba kasuwancin duniya ba eh ba kasuwancin duniya ba wannan haramun ne ba a yin sa a cikin masallaci Allah subhanahu wataala ya samu dace hadisi na uku yan uwa a cikin babin mu'amurai da radiyallahu anhu an karbo daga Buraida Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace anna rajulan haqiqa wani mutum eh haka aka kawo shi wannan mutum ba a faɗi sunansa ba kuma mai sharhi yake cewa iya bincikensa da lalibansa da kwakule-kwakulensa ya bincika bai gano wannan mutum bane eh saboda abinda za a faɗa nasa ba abu ne da yake mai kyau ba saboda haka ba lalle sai an faɗi sunansa ba sai aka ɓoye sunansa ya labari ne kawai a faɗa a ce wani mutum ya yi abu kaza ba sai an faɗi sunansa ba an na rajulan na shaɗa fil masjidi dallatan hakika wani mutum ya yi cigiyar wani dabbarsa wani raƙuminsa da ya ɓata a cikin masallaci ya shigo masallaci yana wa mutane ya kuwa jama'a kun ga raƙumi na iri kaza faƙala sai ce man da'a ilayyal jamal al-ahmar da Allah waye ya gara umina ja jarra umina na neme shi na rasa waye gan shi shine man da amanta ma'ana man ta'arrafa ilayya man ta'arrafa ilayya jamal al-ahmar waye waye ga wannan raqumin nawa ja ko waye san inda raqumina ja yake a lokacin annabi yana cikin masallacin sallallahu alaihi wasallam faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce masa la wajatta la wajatta kada Allah ya saka same shi shine la wajatta eh kada Allah ya saka same shi annabi ya masa addu'ar da take ta kada ya samu wannan al'amari sai annabi ya ce masa inna ma buniyatil masajidu lima buniyat lahu ku sani kadai an gina masallatai ne dan abin da aka gina su domin sa an gina masallatai ne dan abin da aka gina su domin sa bai aka gina masallatai dan su a satin da ya wuce mun karanta ko lokacin da bawan Allah ne zo ya fitsari a masallaci mai annabi ya ce masa mai annabi ya ce masa annabi ya ce masa inna inna hadhihi almasajid la tasluhu li shay'in min hadha albawl ko irin waɗannan masallatai da kake gani babu abin da ya inganta a cikinsu na irin kazanta ka zubar da irin wannan abuwa na fitsari ko kazanta a cikinsu sai annabi ya ce inda ma hiya li zikrillahi ta'ala wa qira'atil qur'an an gina masallatai ne dan ai ambaci Allah a karanta alqur'ani ayi karatuttuka ayi abin da yake na maslahar jama'a ne amma ba a gina masallatai dan me ba domin ai fitsari ko kuma a rinka zubar da shara a cikinsu ko a rinka cigiya a cikinsu saboda haka wannan mutumi da ya wannan magana a cikin masallaci annabi tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi yayi masa addu'a da cewa la wajatta kada Allah madaukakin sarki ya saka gan shi wannan hadisi ɗan uwa rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa hadisi na hudu wa an amru bin shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu an karɓo daga amru ɗan shu'aib daga mahaifinsa daga kakansa shine abdullahi bin amru ibn al-as radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi naha ani shira'i wal bai'i fil masjid yayi hani game da siye da siyarwa a cikin masallaci wa an tunshada fihi dallatun haka annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yayi hani ayi cikiyar wani abu da ya bata a cikin masallaci wa an yunshada fihi shi'run haka nan kuma ya hana a rinka rera waka a cikin masallaci ina ba ta an gane hadisi ne ingantacce rawahu abu dauda al-imamu abu dauda ya fitar da shi wa tirmizi da imamu tirmizi wa qala imamu tirmizi ce hadithun hasan hadisi ne da yake hasan wannan hadisi ya ka abubuwa guda biyu wanda mun ambace su a baya ko shine hana cigiya da kuma hana saye da sayarwa ko abu na uku shine ba ambace shi ba shine me rera waka a cikin masallaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana to shine malamai suka ce waka da take ai ghairu mustamilun ala nahwi tauhidin aw ala madhi rasuli sallallahu alaihi wa sallam aw nahwihi min matsalubatil ulum waƙar da aka hana yi a cikin masallaci ita ce irin waƙar da take kawai waƙa ce ta duniya a zo ana waƙar wani ɗan siyasa ko waƙar da take ɗauke da maganganu da basu kamata ba ko irin waƙoƙi da ake haka irin na drama ko na indiya ko na kaza ko na kaza irin wannan waƙoƙi duk haramun ne a yi su a cikin masallaci amma waƙar da take a cikinta akwai koyar da tauhidi akwai cusa wa mutane san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinta akwai yaban Allah da manzansa irin wannan waka babu laifi a yi ta a cikin masallaci ina fata an fahimta yan uwa me yasa saboda ya tabbata sayyidina Umar dan Khattab Allah ƙara masa yarda wata rana ya ga ɗaya daga cikin mawaƙan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine Hassan ibn Thabit ai dan mun san Hassan ko wannan gwarzon mawaƙin da yake bawa annabi kariya da waƙarsa sallallahu alaihi wasallam eh annabi har zuwa yake sa masa kujera ya zauna yace yi musu zambo mala'ika jibril na tare da kai yace ujuhum ruhul qudus ma'aka ujuhum ruhul qudus ma'aka yi musu zambo mala'ika jibril na tare da kai annabi annabi ya bashi lasisin yayi wa mutanen mutanen maka zambo saboda su waka a wancan lokaci abu ne da suke alfahari suke kirari suke ji da ita in ka iya waka ka huta yanzu mutum in yana so ya lalata ka duk mutuncin ka in ya maka waka shikenan an gama sai ka ji waka ta shiga duniya ana ta yi kamar yanzu ne a ce a rubuta a social media to social media din son karin ita ce waka idan mutum yana so kuma ya yabe ka duk yadda kake da mummunan ɗabi'a da mummunan hali in ya yabe ka da waka shikenan sai ka ga mutane suna ɗaukaka wani mutumin kirki ne saboda haka wata rana Hassan ibn Thabit ya zo na cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yana waka yana rera waka saboda haka sai sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yadda yake hararsa yake hararsa yafi irin yana abin da bai dace ba bai masa magana ba amma yana ta hararsa da ya fahimci da bai gane ba da ya fahimci yana hararsa sai ce ai na kasance ina yin waƙa ina rera waƙa a wannan masallacin a lokacin a cikin masallacin akwai wanda ya fi ka alkhairi ko bai hana ni ba yana nufin manzon Allah kenan ce laqad kuntu anshiduha wa fiha man huwa khairun minka na kasance ina rera waka ta a lokacin a cikin masallacin akwai wanda ya fi ga alkhairi ko bai hana ni ba wallahi sai na yi kayata sai ya ci gaba da wakar sa kawai kuma sai da Umar bai hana shi ba na'am a ai ba zan kiɗa ake ba kwata kwata malam Umar ai kiɗa da ma haramun ne a cikin masallaci za ka shigo cikin masallaci ka kiɗa muna bayani ne akan waka zalla ko yawwa amma kiɗa kiɗa a cikin masallaci dama wannan haramun ne ba daidai bane ka shigo cikin masallaci kana kiɗa yanzu ba bayani muke akan daga murya ba bayani muke ba akan daga murya muka ce baya halatta ko da zikiri ne ko karatun qur'ani ne in za ka yi shi a cikin masallaci ka daga murya ka damu wanda ke kusa da kai annabi ya hana ya ce wala yazhar ba'dukum ala ba'd bil qur'an kada sashin ku ya rinka bayyana wa sashi alqur'ani mutum yana karatun alqur'ani a gefe amma sai daga muryarsa sai ya damu kowa a cikin masallaci wannan yana so yayi wannan yana so yayi shi kuma kaida karatun alqur'ani za ga irin wannan idan wani idan wani yana ya daga murya zai hana kowa ji ba haka bane naka za a rinka samun me mukhalata za a rinka samun cakudede ne naka yana shiga cikin nasa to kowa sai yayi gwargwadon yadda zai ji da kansa ba a hana ka a ce ka daga murya ba amma kai gwargwadon yadda zaka ji da kanka amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana wannan saboda haka duk bayanin da muke yanzu shine akan waka amma ba kida ba kida baya halatta a zo cikin masallaci a rinka kida Allah subhanahu wataala ya samu dace wannan hadisi rawahu Abu Dawud al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi wa qala hadithun hasan yace hadisi ne hasan hadisi na biyar wa Anas Sa'ib bin Yazid as-sahabi radiyallahu anhu an karbo wannan hadisi daga As-Sa'ib ibn Yazid Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine sa'ib ibn yazid ibn gusama al-kindi ɗaya daga cikin wanda suke ƙananan sahabbai kenan yara yara yaran sahabbai saboda an haife shi a shekara uku bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hijira daga maka zuwa madina kaga lokacin annabi saura shekara nawa ya bar duniya kenan an haife shi shekara uku bayan hijira saura shekara nawa annabi ya bar duniya shekara bakwai jamil saura shekara bakwai saura shekara bakwai ya mutu kuma a hijira tana shekara casa'in da hudu shekara casa'in da hudu kaga shekararsa nawa a duniya kenan casa'in da ɗaya shekararsa casa'in da ɗaya yana ɗaya daga cikin ƙananan sahabbai Allah ƙara masa yarda ƙala yake cewa kuntu fil masjidi na kasance a cikin masallaci fa hasabani rajulun fa nadartu sai wani mutum ya jefe ni da tsakuwa shine fa hasabani daga alhasba'u ne alhasa ita ce tsakuyoyi sai wani mutum ya jefe ni da tsakuwa fa nadartu sai na duba an ga waye ya jefe ni da tsakuwa fa idza umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ina zuwa ko ta naga halifa halifa ne da kansa sayyidina Umar dan Kadabi Allah ya kara masa yarda fa qala da sayyidina Umar ya ga ya jiyo sai ya ce masa izhab fa'tini bi hadaini da yazo sai ya ce je ka to min da waɗancan mutanen wasu mutane ne a gefe a cikin masallaci suna ta hayaniya suna ta surutu a cikin masallaci suna ta hayaniya sayyidina Umar kun sai yadda yake shi baya wasa sai ya ce aje a zo masa da su faji'tuhu bihima sai na zo masa da su na nace ku zo amirul mu'minin yana kiran ku fa qala sai sai na umar ya ce musu min aina antuma daga ina kuke a cikin garin nan ne ku fa qala sai suka ce min ahli ta'if a a ba anan garin muke ba daga ta'if muka zo yan ta'if ne mu fa qala sai sai na umar ya ce musu law kuntuma min ahli albaladi la auja'tukuma ya ce wallahi da kun kasance 'yan nan garin ne ku 'yan cikin garin madina ne ce wallahi da sai na farfasa muku jiki da sai na ji muku ce shine la'auja'atu kuma alwaja'u shine ka jiwa mutum ciwo ma'ana da sai na dake ku dukan da sai na ji muku ciwo sai ya gaya musu dalili sai ce tarfa'ani aswata kuma fi masjidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuke daga murya kuke ihu a cikin masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga murya a cikin masallacin annabi ya ce abin da ya sa ban da ke ku ba saboda ba ku sani ba ne ya kun ga mutumin da yake wa mazan Allah irin wannan girmamawar sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin wannan girmamawar ta yaya za a yi kuma a ce wannan ne yake wa manzon Allah zagon ƙasa ba ran annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wasu magana suka yi kawai da ƙarfi da ɗaga murya a cikin masallaci ya ce zai musu duka in suka ƙara yi yanzu kana tsammani wannan zai yi wani abin da yake tauye haƙƙin annabi ne kuwa anya to kaga wannan shi ne illar addini shi ake illa addini shi a suka ce sayyidina Umar ɗaya ne daga cikin masu yi wa annabi zagon ƙasa sayyidina Umar ɗaya ne daga cikin masu yi wa annabi zagon ƙasa Allah madaukakin sarki ya shirye da mu gaba ɗaya malamai suka ce wannan bai keɓanta ga masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba dukkanin masallatai suna da alfarma irin wannan shine masallaci ba wajen ihoce ihoce bane ba wajen hayaniya bane ba wajen yin abin da bai kamata bane idan mutum ya shigo masallaci sai ya nutsu kamar yadda na gaya mana masallaci yana da alfarmar duk wanda ya shigo cikin sa ya nutsu ya je na wani waje na musamman amma ihoce ihoce da daga murya bare a rinka musu da jayayya a cikin masallaci wannan duk bai kamata ba wannan hadisi rahul bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi babu nahi man akala fawman aw basalan aw kurafan aw ghayrihima mimma lahu ra'ihatin kariha an dukhul al-masjid qabla zawal ra'ihati illa li darurati malai ce babin da zai bayani game da man akala fawman wanda duk yaci afawm afum afum ita ce tafannuwa tafannuwa au baslan ko wanda ya ci albasa au kurafan ko alkuraf wani nau'i ne daga cikin itatuwa irin makunsa ƙasa ne kamar irin su gurji da kabewa wanda suke fitowa ƙasa shi ma irinsu ne nau'in ɗan itace ne da shi ma yana da wari idan mutum ya ci shi to duk wanda ya ci waɗannan abubuwan guda uku aw ghairi ha ko duk abin da yake idan mutum ya ci shi zai fitar da wani wari na musamman wanda zai cutar da mutanen da zai sallah tare da su mimma lahu ra'ihatun kariha daga cikin duk abin da yake da wani wari mara daɗi an dukhuli an dukhuli almasjidi an hana shi da ya shiga cikin masallaci qabla zawali ra'ihatihi kafin wannan warin ya gushe daga bakinsa ko daga jikinsa idan abin a jikinsa yake illa li daruratin sai dan wata larura idan akwai larurar da ta isawa ya shiga ko dan ya bada wani abu na sako ko wani abu ya fita to wannan babu laifi zamu ji insha Allah ta'ala hadisi na farko an ibn Umar radiyallahu anhuma an karbo daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم سكارة تبتا أغريش يتي من أكل من هذه الشجرة النبي يتي دوان دي يتي دغتي كون بشيا يعني أفهوما أبن دي يكي نفي دبشيا يتي بشير تفنوا لن إتن تفنوا فلا يقربن مسجدنا النبي يتي كدي سكي يقسنتو مسلاتهم ku duba yadda annabi ya yi hannun ba cewa fala ya atiyan na ba ba kada ya zo ba fa kada ya kusanta ma kada ka kusanto masallacin masallacin an hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa fi riwayatin wata riwaya ta imam muslim yace fala yaqrabanna masajidana kada ya kusan kada ya kusanto masallacin mu ko masallatanmu wannan yace masjidana masallacinmu a ya kawo shi guda daya wannan ruwaya kuma ta musulmi sai aka kawo shi masajid da aka kawo shi bisigatul jam ma'ana masallatai kenan sai nuna shi ba masallacin annabi kadai ake nufi ba ko ko masallacin unguwar ku inda ka ci tafannuwa kada ka je ka shiga ina fata an fahimta idan ko ka je ka shiga warin tafannuwa na fitowa daga bakinka duk wanda ya cutu da warin tafannuwan nan sai an muku hisabi tsakaninka da shi ran tashin alkiyama sai an ɗauki ladanka an biya shi ka cutar da shi ba kuma wannan kaɗai ba hatta mala'ikun da suke tattare da kai da wanda suke a cikin masallacin suna kula da ku su ma ka cutar da su yadda za mu zo za mu zo makaranta a gaba insha Allah ta'ala wannan hani da aka yan uwa idan ya kasance idan mutum ya ci tafannuwa ba zai cutar da mutane ba kwata-kwata ba zai cutar da mutane malamai suka ce to wannan hanin ya zama to littan zihi kenan hani ne na karhanci amma idan ya kasance abin da ya ci zai cutar da wanda suke kusa da shi to ya tashi daga tanzi ya zama taharimi ya kasance hani ne na haramci gaba daya saboda haka duk abin da mutum ya san idan ya ci shi zai lalata masa baki ya shigo cikin mutane wannan ya kamata mu fahimta ba ma sai a cikin masallaci ba eh ba sai a cikin masallaci ba ko da inda kuke zama ku hira kai da abokanka ko inda kake zuwa ya kasance a jikinka akwai wani ra'iha kariha wari haka wanda yake mara daɗi wanda mutane ya su da shi bai kamata ka je ka shiga cikin su ba ba daidai bane galibi muna ɗaukar irin waɗannan abubuwa ƙanana ƙanana ba su da wata daraja amma matsalar shine wallahi duk wanda ya cutu da abin da yake jikinka na wari sai an rubuta maka alaki sakamakonsa ya shiga cikin mummunan aikinka sai an rubuta maka to shi sa duk abin da mutum ya san idan ya yi shi zai cutar da waninsa ba daidai bane ya aikata shi wa an anas radiyallahu anhu qala an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yarda yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi yace man akala min hadhihi ash-shajarati wanda duk yace daga cikin wannan bishiya fala ya ƙarabanna wala yi salliyanna ma'ana kada ya kusanto kada kuma ya sake sallah tare da mu ya zamansa a watar waya ta ce ya yi sallah a gidansa ya yi sallah a gidansa kaga a mafi ƙaranci wannan falala da ladan da wanda ya samu jam'i yake da shi shi ba ya ƙwace masa saboda cin albasa ko kuma cin tafannuwa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito amma malamai suka ce idan mutum a tafannuwar da ya ci ko albasar da ya ci an dafa ta to galibi wannan warin ya kankau zai iya harkokinsa idan dafaffiya ce galibi yanzu maybe daga cikin mana akwai wanda a cikin abincin da ya ce da safe ko da rana akwai albasa amma maybe dafaffiya albasa ce ba zai ji ta ba ba za ma a ji ta ba yanzu misali galibi barkaɗe da ake yi na miya ai da akwai albasa a ciki ko amma wa yake jin ta ba ta shiga cikin tattasai da tumatir an dafa ta ba za ka ji ta ba haka ita ma tafanno inda za a mata irin wannan din a sata a ciki ba za a ji wannan warin ba amma galibi danyar tafanno mutum ya dauka a baki ya sa a baki wani zaka ga sai ya tauna ma sannan sai ya ci wani sai ya haɗe ko akwai da yake cin kayansa eh ko shakka babu tafanno tana magani haka ne to amma ka san lokacin da zaka ci ta idan ka ci ta kuma ka tanada abin da zaka yi amfani da shi dan ya gusan maka da warinta dan ka shiga cikin mutane lami lafiya kai mu'amala kalami lafiya amma ba daidai bane kai abin da zaka je ka fitar da mutane wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wasu daga cikin malamai suka ce idan mutum ya ci tafannuwa kuma ya ce sai ya zo masallaci fa me zai faru shi ne wasu malamai suka ce lallai sai a samu liman ko wanda yake shugaba a masallacin ya ce to lallai wannan ai waje da shi gaskiya ne za ku zo ku ji hadisi a gaba ƙwarai da gaske akwai hadisin da yake gaskata haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe sawa yake a fita da mutum za mu karanta hadisin a garshe ba a ce kaka zo ba sai da ka zo to idan aka fahimci akwai warin tafannuwa a jikin mutum sai annabi ya ce wannan ku fitar da shi misali ba wai wajen masallaci za a fitar da shi a je shi ba misali sai a kashe can bakin masallaci mutala sai a je sai a dawo abinda annabi ya sa ake musu kenan saboda a nuna musu abin da suke ba daidai ba ne وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم an karɓi wannan hadisi daga Jabir na Abdullahi al-Ansari Allah ƙara masa yarda yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man akala suman wanda yace tafannuwa aw basalan ko albasa falyatazilna to ya kaurace mana ya bar inda muke aw falyatazil masjidana ko kuma abinda annabi yace shine kaurace wa masallacin mu wannan hadisi muttafaqun alaihi وفي رواية لمسلم يدي زو أتكي رواية مسلم شيني من أكل البصل واندي يتأل البصل والثومة قوت فنوى والكرافة دوكما وانا إتنا الكراف فلا يقربن مسجدنا كده كسنتو إند مسلاة ميكي سي النبي يكاو إلا ديسا أكانا يتي فإن الملائكة saboda mala'iku ta ta'azza bima ya ta'azza minhu banu adama suna cutuwa da abin da ɗan adam yake cutuwa da shi duk wani wari da ka san ba ka so to mala'iku ma ba sa san irin wannan wari ina fata an gane yawwa to kaga kuma masallaci gurin dandazon mala'iku ne ba haka bane masallaci gurin dandazon mala'iku ne to saboda ka shigo ka masallaci zai cutar da mala'iku saboda ka ka zo ka cutar da mala'iku sai ka tsaya a can nesa shi sa za ku ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda shi cikin ganawa yake da mala'iku lokaci zuwa lokaci duk abin da yake mara daɗi baya cin sa a bakinsa baya cin sa a bakinsa duk lokacin da annabi ya ji an ce wani abu na jikinsa ya dan canza to nan da nan sai hankalinsa ya tashi har sai ya ji ya gusar da shi har sai ya ji ya gusar da shi sallallahu alaihi wasallam saboda yana ganawa da mala'iku yana ganawa da mala'iku to wannan shi nuna maka ashe kai kanka a karan kanka bai kamata a rinka zama a cikin wani yanayi kana ƙari kana bugawa kana tashi bai kamata ba saboda mai saboda akwai mala'iku a tattare da kai ko babu to kana cutar da su ne kana cutar da su ne bayan Allah bai kamata ba saboda ka sai ka kokari duk abin da ka san kai baka so zai cutar da kai su ma sai ka kawo musu da shi وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنكر أولك سيدنا عمر بن الخطاب ألا كار مسير ده أنه خطب يوم الجمعة وترانا الجمعة سيدنا عمر بن الخطاب يا يهؤبا فقال في خطبته سيف لا أشكن هؤبر سيتي ثم إنكم أيها الناس سنن ياكو متانيه تأكلون الشجرتين kuna zuwa ku ciyo wasu bishiyoyi guda biyu ku ci wasu ɗan bishiya guda biyu la arahuma illa khabisataini yace ba na ganin waɗannan bishiyoyin kuma ba ce bishiyoyi ne marasa daɗi eh bishiyoyi ne ababen kyama in aka ce al khabis yakan ɗauki abin da yake haramun yakan ɗauki abin da Allah madaukakin sarki ya haramta ana ce masa al khabis kamar faɗin Allah subhanahu wataala da yace qul la yastawil khabithu والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث Allah ya ce ai ba za ka daidaita al-khabith wa at-tayyib al-khabith shine abin da yake Allah ya haramta shi at-tayyib kuma shine abin da Allah ya halatta shi ɗaya suke ba ɗaya suke ba to nan wajen abin da ake nufi da al-khabith abin da Allah ya haramta kamar zina khabith ce kamar kudin zina khabith ne kamar kudin ya yake da suna boka khabith ne ai da mun yi bayani a baya ko annabi yace a hulwanul khahin khabithun maharul baghi khabithun haka annabi yace musu duk khabith kaga duk wannan me ake nufi anan haramun wani lokaci kuma kalmar al-khabith tana zuwa da ma'anar abin kyama abin da zuciya ba ta so shine kamar nan wajen kenan eh abu ne da abin da ba a so sayyidina Umar yace kuna zuwa ku ciyo wasu ai itatuwa waɗanda suke a khabithaini ba ba su da daɗi rai baya san su sai ya faɗi sai ce albasala wa suma su ne albasa da kuma tafannuwa ya ce laƙadar aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙiƙa tabbas na ga manzan Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi idza wajada rihaha idza wajada rihahuma idan ya ji warin tafannuwa min ar-rajul fil masjidi a jikin wani mutum a cikin masallaci annabi ya fahimci cewa wane ne ya ci attafannuwa ko ya ci albasa ya shigo masallaci a mara bihi sai annabi ya umarni da wannan mutumin fa ukhrij ila al-baqi sai a fitar da shi ya hada shi da zabaniyawa ya ce a fitar da shi a kai shi baki an san baki aiko ita ce makabartar mutanen Madina tsakanin baki da masallacin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi akwai dan tazara to nan yake zuwa nan yake sawa akai shi ba wai a fitar da shi bakin masallacin araba da shi ba a'a shine da baku misali kamar daga nan masallacin sai a ce sai a ce aka dauke shi ko shi masallacin mutane ko aje shi anan ku dawo ba zai shiga masallacin ba me yasa aka yi masa haka dan a masa hukuba nisan tashi da inda mutane inda masallacin yake saboda ya ke ya ke ta kaida ya saba umarni shi ma sai a masa abin da ba daidai ba so alaka sai sayyidina Umar ya bada shawara yace faman akalahuma duk wanda ya ci waɗannan ƴaƴan itatuwa guda biyu da albasa da tafannuwa sai ce falyumithuma tabaqan falyumithuma ya ukari ya kashe wannan warin nasu ya tafiyar da wannan warin nasu tabaqan tabaqan ta hanyar dafa su eh ta hanyar sa su a wuta a dafa su sai wannan warin nasu ya gushe wannan hadisi rawahu muslim shi ma imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa shine abinda ne mana bayani a bayan uwa idan mutum ya dafa su to babu laifi zai iya amfani da su amma idan mutum ya ci ta haka lallai bai kamata a ce ya shigo cikin mutane ba kamar yadda na bayani a bayan uwa irin waɗannan abubuwa ladabai ne da shari'a ta tanade shi domin zaman lafiya domin ka'idar shari'a ce la barara wala birara kai kada ka cutar da wani kai ma kuma shari'a ba ta yadda a cutar da kai ba to idan ka je ka ciwo abin da yake zai damu mutane ka zo cikin mutane ba daidai bane eh ba daidai bane gaskiya ba daidai bane shine ne mana bayani duk abin da yake zai iya cutar da mutum ba wai tafannuwa kaɗai ba ba kuma lallai sai a cikin masallaci ba ka shiga cikin mutane wannan ba daidai bane shi sa wasu malamai suka ce akwai wanda zaka ga suna da cuta kamar ta warin kashi ko kuma suna da cuta a bakinsu to malamai suka ce irin wannan lalle ya kamata mutum ya samu likita tunda cuta ce da ake warkewa ana iya bada magani ana iya bada magani akan ta kuma a samu sauki insha Allah ta'ala idan mutum ya samu ƙwararren likita ya su bashi magani akan to kamata ya mutum ya je asibiti dan ya samu lafiya dan kada ya cutar da wanda suke mu'amala da shi Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala mun zo ƙarshen babi ba za mu shiga wani babu masu sati mai zuwan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya wannan yake cewa assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi malam menene al'arshin Allah menene kursiyu kursiyun Allah kuma sannan malam menene matsayin maganar da wasu suke yi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fa al'arshin Allah ya fa al'arshin Allah a wajen Allah to wannan ya bashi da alaka da karatun mu al'arshi shine a kamar ka ce gadon mulki na Allah subhanahu wata'ala shi sa duk lokacin da zaka ji Allah subhanahu wata'ala ya ya ambaci al'arshi zaka ji ya kamba ma shi da girma Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim wannan zan kuma yace rabbul arshil mai karim saboda al'arshi shine mafi girman halittun Allah madaukakin sarki gaba daya babu wata halitta duka a cikin halittun Allah ina nufi halitta ta girman jiki ta hajami an fahimta ba ta kadari ba an sa akwai akwai akwai girma na kadari ko akwai girma na hajami in aka ce girman kadari shine girman matsayi eh kamar ka ce matsayi ba wannan muke magana akai ba girman hajami shine kamar girman jiki to babu wata halitta da take sama da al'arshin Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta dan ka'ida shine a duniyan nan ta gaba ɗaya dukkaninta da sammai da ƙasai sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai idan da za a dunkule su gaba ɗaya a ture su a jefa a cikin kursiyun Allah subhanahu wata'ala saboda girman kursiyun Allah maɗaukakin sarki kamar ka jefa ƙwandala ne a cikin filin da yake fetal ba za mu a ganta ba to shi kuma kursiyu daga al-kursiyu sai wani ruwa sai ruwa da Allah maɗaukakin sarki ya halitta wanda shi ya san abin da ya rike kayansa wanda shi ya san abin da ya rike kayansa wa kana arshuhu alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yan uwa saman wannan ruwan kuma shine al'arshin Allah maɗaukakin sarki yake shi kuma al'arshi Allah maɗaukakin sarki ya daidaita akan al'arshin sa wata irin daidaita ban sani ba me yasa ban sani ba saboda Allah bai faɗa ba ina fata an fahimta yawa idan da Allah maɗaukakin sarki ya so mu san wata irin daidaita ya yi da sai faɗa amma dai ya ce arrahmanu alal arshis tawa Allah mai rahama ya daidaita akan me al'arshi Allah subhanahu wata'ala da kansa yace ya daidaita akan al'arshi to matafiya 'yan uwa ta magabata na gari tun daga kan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kansa da sabansa shine sai a gudanar da aya kamar yadda take bai gairi ta'awilin wala tamthilin wala tashbihin wala takyifin wala tatili kada ka kore kada ka kammanta kada ka misalta kada ka ce ai irin kaza ya daidaita kai abinda ba a saka ba laysa kamithlihi shay'un kada kuma ka kore ka ce ai bai daidaita ba kamar yadda wasu daga cikin maturidiya da ash'arawa da sauransu suke suka ce idan ka ce Allah ya daidaita akan arshi kai wa Allah makani to wannan kuskure ne su suka yi wa Allah su suka fare wa Allah madaukakin sarki makani da suka kwatanta abin a cikin zuciyarsu dan ka'ida shine Allah madaukakin sarki ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir haka ne Allah bai kama da komai ba daga cikin halittunsa amma kuma mai ji ne mai gani ne mun sha buga wannan misalin muka ce kai zikar na ji kana gani ko baka ji kana gani yanzu in wani zai ce maka kurma za ka ji daɗi ba kana da ido ba ya ce maka makawa za ka ji daɗi ba kana gani ba to an ce Allah maɗaukakin sarki yana gani shi ma albasiru mai gani ne asami kuma mai ji ne jin ka irin jin Allah ne ganin ka irin ganin Allah ne ba irin sa bane to tunda ganin ka ba irin ganin Allah bane jin ka ba irin jin Allah bane haka da aka ce Allah ya daidaita akan al'arshi daidaita ka ba irin ta Allah bace ba shikenan an huta ba shi kenan kawai Allah maɗaukakin sarki duk siffofin da ya gaya mana a cikin alƙurari ko abin da manzansa ya gaya mana sai mu yarda da su mu imani da su ba za mu kaifanta ba ba kuma za mu kore su ba sai mu bar su a haka idan da Allah ya so mu sani da sai nuna mana ko kuma ya gaya mana tunda bai gaya mana ba haka yake so mu tafiyar da abubuwa shine wannan yan uwa saboda haka al'arshi halittar Allah maɗaukakin sarki ce haka nan kursiyu shi ma halittar Allah maɗaukakin sarki ne shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa si a kursiyuhu samawati wal ard kursiyon Allah ya yalwata sammai da ƙasai duka sammai da ƙasai ya fi su girma gaba ɗaya shine kursiyu sannan faɗin sa da yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fi al'arshi girma to ai duk cikin halittun Allah subhanahu wataala ittifaqan akwai kamar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam akwai wannan bai kamata ma a hada ba duk halittun Allah subhanahu wata'ala gaba ɗaya an yi ittifaki ma gaba ɗaya babu halittar da ta kai ɗan adam ma girma da daraja babu duk halittun Allah gaba ɗaya akwai wanda suka suka ɗan yi saɓani cewa da mala'iku da ɗan adam wane ne ya fi girma to amma dai fitowar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin mu ya isa ya kore kowane irin musu da jayayya kuma a cikin mutanen ma akwai kamar manzon Allah babu so da aka ce al'arshi da manzan Allah ne fi girma wannan abai kamata ba bai kamata ka haɗa manzan Allah da wata halitta daga cikin halittan Allah ba subhanahu wata'ala so da aka manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne sama da kowa a wajen matsayi da muƙami da cancanta da komai amma manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ba Allah bane eh ka fahimci wannan so da aka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba a bautata masa ko ko ana bautata masa ba a bautata masa ba a roƙansa idan aka idan aka tashi bautawa za a yi wa Allah maɗaukakin sarki. Alaƙar Allah subhanahu wata'ala da manzan Allah tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ne alaƙar bawa da mahalicci. Haka ne ko ba haka bane? Manzan Allah shine bawa Allah kuma shine mai mahalicci. Subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi. Kun ga duk bawa ake bayani, manzan Allah shine bawa, Allah maɗaukakin sarki shine mahalicci. ina fatan fahimta to sai dai a cikin halittar ake bayani wanda ya fi kowa matsayi da daraja da muƙami shine manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da ya kamata ka gane Allah madaukakin sarki ya samu dace abin da wa alaikum assalam wa rahmatullah yace akwai wanda idan suka zo rantsuwa suna rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuskure ne eh shi annabin da kansa ya faɗa da kansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya ji sayyidina Umar yana rantsuwa da iyayensa yace man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut dinyan islamiya ma sun san wannan hadisin aiko wanda duk zai yi rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shiru shine kullun abin da nake gaya mana babu wanda zai babu wani daga cikin yan uwa abin da yake jawo irin wannan abubuwan shine rashin karatu gani muke idan muka girma mun girma da karatu gaba daya eh shi sa galibi da yaran mu Allah Allah suke suna makarantar islamiyya ai sauka wanda ma fa suke zuwa islamiyya kenan da sun yi sauka sun dena zuwa islamiyya an gama karatu kenan an gama eh ai nayi islamiyya nayi sauka sai a samu wani allo a jihar Arata ya daki na ƙarya shikenan an gama karatu wanda a cikin Qur'ani idan ka zo ka ce karanta maka sai ga sai ga ya kasa ba a daina karatun addini shi sa abin abin da yake yar mas'ala ce basita ƙarama ba ta kai ta kawo ba sai ga mutum yana ta bagauniya akan ta kana ta musu da shi a kansa baya karatu kuma shi ya ce dole ya sani akwai wanda faɗa ga muku wallahi ba su da wani nasibi na karatun addini kwata-kwata kwata-kwata ba su da nasibi na karatun addini ba su taɓa yin islamiyya ba kuma yanzu ma ba sa yi kuma idan ana kara- ana magana addini sa baki suke su ba kaga dole a ta samun kwan macala eh mutum ya ce maka ya rantsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga shirka ne wannan fa wallahi shirka ne annabi ya ce man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka annabin da kansa ya faɗa wanda duk ya rantsa da wani Allah yayi shirka inji annabi sallallahu alaihi wasallam to da da Allah kadai ake rantsuwa ko da sifofin Allah madaukakin sarki idan Allah kadai ake rantsuwa ba a rantsuwa da kowa to da uwa duk wanda ya san yana rantsuwa da wani Allah sai ya daina ba a rantsuwa da manzon Allah ba a rantsuwa da binta ɗan ma'aikin Allah ba a rantsuwa da kwaran kwatsa dubu ba a rantsuwa da kwandon gwajimare da emine da duk dai gashi nan ƴan uwanmu ƴan uwanmu katsina wasu suke da rantsuwa kala kala a ce wani tarnatsa a ce kwandon gwajimare a ce menene Allah ya sa mu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya abinda muke kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah